الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1434 daidai da 4 ga watan januari shekara ta 2013 wannan shine kasar na 118 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imamu abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman wato matattarar da al-imam muslim yake tara mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da imani muna karkashin babu kaunin islami ya hadimu ma qablahu babin da ke bayani akan cewa musulunci yana rugurguza duk wani laifi da me yin musuluncin ya aikata kafin shiga musulunci wato dukkan laifin da kafiri ya aikata shirka kisan kai zina shan giya da duk wata barna da yato a lokacin da ya musulunta musulunci ya rusa duk waɗannan laifuka ya gari bai da laifi وكذا الحج والهجرة حتى نن حج da hijira su ma dukkanin su suna kankare zunuban duk da musulmi ya gabatar kafin aikata su kamar yadda na gaya muku a bisa fassarar malaman ahli sunna waɗanda haka suke ruwaito hadisan haka suke ruwaito fassarar ita ce kai musulmi ba za ka dogara da cewa ai an ce hajji tana kankara zunubai don haka ka je kai tabarna in ya so sai ka tara kuɗi ka biya hajji ka je shikenan ka ce ai ta kankare mata zunubai ba a'a ba za ka ce ai hijira tana kankara zunubai don haka bari ka je ka aikata duk barnar da kake so in ya so sai kai hijira sai ka ce ai shikenan zunuban ka sun kankaru idan kai haka ka karya ka'idar ma'anar waɗannan nassoshi na annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Abdullah dan Abbas ya bada labarin cewa wasu mushrikai ne kamar irin su Wahshi bayan sun musulunta suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam wato Wahshi shine wanda ya kashe Hamza yana kafirci waɗannan mutane sun yi kisan kai da yawa suna lokacin kafirci sun yi zina da alfasha mai ɗimbin yawa sai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wa'azi da kake yi da kuma kiran mutane zuwa ga addini da kake abu ne mai kyau to amma da za ka gaya mana ayyukanmu da muka aikata kafin mu musulunta ko za mu samu ainihin Allah kan kare mana zunubanmu to da za ka faɗa mana haka ba wai kyau sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da Allah ke cewa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر bayan Allah na gari su ne waɗanda ba sa yin shirka ba sa bauta wa Allah suna haɗa shi da wasu abu baɗan bauta daban wala qatulu dan nafs allati harrama Allah illa bil haqq sannan ba sa kisan kai sai kisan kan da Allah madaukakin sarki shar'anta musu wala waznun sannan ba sa yin zina waɗannan su ne sifofin bayan Allah na gari ومن يفعل ذلك يلقى أثاما domin wanda da yake aikata shirka kisan kai zina to zai haɗu da mummunan sakamakon zunubin shi wannan aya ita ce ta 68 a cikin suratul furqan sannan Allah ya sake saukar da qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kace ya ku bayina da kuka yi wa kanku ta'adi kuka saba wa Allah kuka cutar da kanku kar ku ɗebe tsammani daga rahama Allah waɗannan ayoyi da suka sauka sai suka kwantar da hankalin waɗannan waɗanda suke tambaya sannan duk wani da ya aikata wani mummunan aiki to waɗannan nasoshi suna kwantar mushi da hankali don mu kuma ta ba mun fara tattauna matsalolin wannan hadisi muka ce kamar yadda muslim ya fitar da wannan hadisi bukhari ma ya fitar da shi haka muka bayyana daga cikin malamai an samu manya-manyan malamai irin su al'imamin nasa'i abu dauda da al-Imam Ibn Majah da Abu Awana da Abu Nu'aym dukkanin sun fitar da wannan hadisi kuma hadisin yana bayyana cewa musulunci yana da falala domin in ka musulunta to duk laifuffukan ka da ka aikata Allah madaukakin sarki ya wafe maka dalilin da yasa malam ya kawo wannan hadisi kenan a cikin abwabul iman domin ya tsara bayyana maka cewa imani da musulunci to ma'anarsu tana tafiya daya sannan wannan hadisi yana nuna mana yalwatar falalar Allah madaukakin sarki sannan wannan hadisi yana nuna duk girman zunubi da bawaye in ya roki Allah madaukakin sarki Allah zai yafe mishi to sai malamai suka tattauna wasu mas'aloli dangane da wannan hadisi suka ce annahu ikhtalafa fi tasarruf al-kafir bit-talaq wa ghayrihi idha aslama kafiri ne kafin ya musulunta ya saki matar shi ya sake ta ajiya yau kuma sai ya bawo ya musulunta ina matsayin irin wannan saki da yawa matar shi ajiya yana mushriki a yau kuma ya musulunta qala ibn al-qasim ibn wahab an malik fi man talaqa fi shirki ثم أسلم فلا طلاق له وكذلك من حلف فأسلم فلا حنف عليه bayan almajiran imamu malik su ne abdurrahman dan qasim da abdullahi dan wahab suka ce imamu malik ya ce wanda duk ya saki matar shi yana cikin shirka sannan sai ya musulunta shikenan saki bai ba haka nan wanda ya rantsuwa akan ba zai yi kaza ba sai ya musulunta kuma sai ya zo aikata wannan abin babu kafara akan shi وكذا ما وجبت عليه هذه الأشياء فذلك مغفور له وهكا دوان دوان نويه وكنشي تدو أن غافر تامشي فأما من افترى على مسلم ثم أسلم أو سرق ثم أسلم أقيم عليه الحد للفرية والسرقة mutum ne yana mashiriki sai wa musulmi kazafi sai kuma bayan musulunta wannan imam malik yace za a tsaye mishi da haddi na ainihin wato yayi kasafi haka ya sata za a tsaye mishi da haddi an kama shi sai musulunta wannan za a ainihin wato hukunta shi walau zana da a ce kafiri zai yi zina wa aslama sai ya musulunta aw irtasaba muslimatan thumma aslama saqata anhu al-had yayi zina sai ya musulunta to ba za a yi mai haddi ba ya sace wata musulma wato wawo kidnapping sai ainihin ya musulunta to wannan hukunci ya faɗo a kan shi wato in ka fahimci waɗannan fatoyin na malaman a takaice abin da suke so su nuna duk abin da ya zama akwai haƙƙin wani kuma an kama ka an kai ka ga doka to musuluntar ka ba zai yafe maka ba amma ya zama haƙƙin Allah ne madaukakin sauki to musulunta tana ainihin kawar da waɗannan laifuffukan to haka nan dai malamai ainihin suka yi ta maganganu akan wannan mas'ala bayan nan an kama maganganun da imamu shafi'i yayi da waɗansu malamai ƙarshe sai shi malam mai littafi yake cewa indi annama zahaba ilaihi al-imam malik wa sawwabahu ibn al-arabi min annama madha qabla al-islam min malin aw damin aw shay'in yasqutu anhu bil islam mutlaqan huwa al-arjah maganganun da malamai suka yi wasu suka ce a akwai nauyi kaza wasu ya ce a a imamu mali ya yi magana cewa in dai kafiri ya musulunta to duk wani abu kuma in ya shigo musulunci ya sauka a kan shi ibn al-arab ya tabbatar da wannan magana shi ma malam ya ce wannan magana ta fi mishi daidai gaskiya ne sai dai kamar da muka faɗi idan ya taɓo doka ne wadda ita dokar an riga an kama shi abin da ya rage a tsayin mishi da haddi kuma ya shafi haƙƙin wani ne to saboda haƙƙin wani din shine kawai za a ce sai an tsayin mishi da ainihin haddi din Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai wata babban mas'ala ita ce al-mas'alatu rabi'a fi ikhtilaf ahli al-ilm fi tawbati fi tawbati qatil al-mu'min 'amda mutumin da ya kashe mu'mini da gangan shi in ya tuba Allah zai karba الإمام القرطبي يتي واختلف العلماء في قاتل العمد هل له توبة فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة فرحلت إلى في فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء ita wannan mas'ala fa wanda yake san kai da gangan ko ba a yafe mai ko ba a yafe mishi ba sahabi Abdullah dan Abbas yana da fatoyi biyu waɗanda a zahiri suna karo da juna amma kun ga mun tattauna daga cikin su a jiya ko a karatun da ya gabata wani wuri Ibn Abbas sai ya ce ai duk wanda yake san kai da gangan yo ai babu wata doka da ta wuce abin da Allah madaukakin sarki ya ce sakamakon shi wutar jahannama kuma in ya shiga zai dawwama a ciki a gargashin wannan Allah ba zai wafe wa muminin da ko musulmin da ya kashe mumini da gangan ba to amma kuma sai ya zama ibnu abbasin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda sai aka samo cewa bayan ya wannan fatawa sai almajiran shi suka yi mishi tuntuba Allah gafarta mala amma mun ji kana cewa duk wani laifi da baya yi in ya tuba Allah zai gafarta mai sai ce haka ne kenan har da kifan kai ce ceto a kuma malam gashi yanzu ka ba da wannan fatawar karshe dai malamai sai suka ce gaskiyar lamari yadda abin yake ibnu abbasin gogaggen malami ne idan ka zo daukar fatawa wadda kake ga za ka je ka yi barna sai ya ce maka in ka tuba in ka yi barna ka tuba Allah ba zai ansa ba saboda baka riga ka yi ba amma ka riga ka aikata ka zo kana neman mafita sai ya ce Allah zai gafarta maka kamar yadda sauran mutuncin malamai suka tafi akai wannan shine hasilin maganar gaskiya saboda Allah dan haka in aka zo ana wa'azi dangane da kisan kai to ba a ɗauko wannan matsala a tsaya a dandake ta a haka cewa sai dai kuma fa duk barnar da mutum ya hadda kisan kan mumini da gangan Allah zai washe mishi ba inkari ake ba amma sai a batta a dunkule saboda yanzu babi ne na a tsoratar daga wanda zai wannan aikin Allah madaukakin sarki kiyaye bayan waɗannan ainihin matsaloli sai malam yake cewa باب بوان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده باب دكي بوان أكن حكم تن أيكن كافري إذن يمسلم تباين يا أيكة ونن أيكي kafiri ne ya aikata munanan ayyuka daga baya sai shawara wa musulunta ina hukuncin waɗannan ayyuka nashi shine wannan babu zai karantar da mu dangane da hukuncin waɗannan ainihin ayyuka da bawa ainihin wato kafiri ya aikata sai dai gaskiya a nan kamar da bamu ji hadisin yana bayyana cewa ayyuka na gari ake magana kafiri ne ya taɓa yin sadaka kafiri ne ya biyayyar iyaye kafiri ne ya kyautata makwabta kafiri ya samar da abubuwa na alheri da ƴan uwa yayi zumunci da abubuwa sai ya zo ya musulunta ina hukuncin waɗannan ayyuka إمام مسلم يقول حدثني حرملة بن يحوى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال رسول قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنف بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير والتحنف التعبد Imam Muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna Harmalatu dan Yahwa dan Harmala At-Tujibi ma'ana ya ci sunan kakan shi ne Abu Hafs al-Misri malami ne ba Masar kuma almajirin Imam Shafi'i ne shi ko yace akhbarana ibn Wahab Abdullah dan Wahab dan muslim ya ba mu hadisi shi kuma shahararren almajirin imamu malik ne qala abdullahi dan wahab yace akhbarani yunus malami na yunus dan yazid abin abin nijab al-amawi ya ainihin karantar da ni hadisi an ibn shihab daga nashi malamin muhammad dan muslim dan shihab wato al-imam az-zuhri قال يتي أخبرني عروة بن الزبير الزهري يتي عروة بن الزبير وابان العباري أن حكيم بن حزام لما حكيم بن حزام أخبره واباش العباري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكيم بن حزام يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنف بها في الجاهلية ya manzon Allah waɗansu al'amura ne waɗanda nake bauta wa Allah da su a jahiliya shi yasa imam muslim zai je fassara mana at-tahannufu at-ta'abbud wato a jahiliya ce yake yin abubuwan amma yana yi da nufin ibada ne ayewa ka ce ibada ga mutanen jahiliya na'am saboda akwai burbushin addinin gaskiya shine addinin annabi ibrahim tattare da su naka suna da aqida ta bautawa Allah sai dai shirka ta kutso cikin ta ne to yana yin waɗannan abubuwa sabaka da wasu alherai da nufin cewa yana neman laba a wurin Allah shine ma'ana ibada duk ra'aytu umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliya al'amura ne ya manzon Allah waɗanda muke yin su da nufin bautawa Allah a jahiliya halli fi hannun shay'in ina da wani laba akai yanzu da na musulunta فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنن ذا الله يتي دشي أسلمت على ما أسلفت من خير أي كان مسلمت ني أبي صادق من الهيران da suka gabata daga gare ka idan ba ku manta ba karatutukan baya mun tsaya mun tattauna wannan mas'ala mutukar tattaunawa an ba a manta ba waɗannan tattaunawa za mu dan zo da mu dan sake tattauna su kaɗan insha Allah ta'ala to shine al-Imam Muslim bayan da ya gama kawo wannan hadisi sai ya fassara kamar yadda na gabatar cewa at-tahannushu at-ta'abbud ina fata an gane abinda ake nufi da wat-tahannushu yace wat-tahannushu at-ta'abbud wato ibada na daga cikin mas'alolin wannan hadisi na farko shine shi wannan hadisin ba muslim kadai ya ruwaito shi ba bukhari ma ya ruwaito shi kamar yadda Bukhari ya rawaito shi a cikin wannan littafin haka kuma ya ainihin wato al-Imam Abdurrazzaq ma ya ainihin rawaito shi a cikin littafin shi al-Musannaf haka al-Imam al-Humaydi haka al-Imam Ahmad haka al-Imam Abu Awana haka nan al-Imam Abu Nu'aym haka nan al-Imam al-Baihaqi haka al-Imam al-Tabarani haka nan al-Imam al-Baghawi a cikin littafin shi Sharh sunnah Allahu akbar mas'ala ta gaba dangane da wannan hadisi ita ce daga cikin fa'idojin da wannan hadisi ke dauke da su bayanu hukm al-amal as-salih alladhi 'amilahu al-kafir fi hal kufrihi wannan hadisi yana bayyana matsayin aikin da kafiri yake aikatawa a lokacin da yake kafiri to idan ya musulunta ina wannan makoma aiki wa huwa annahu yusabu alayhi wa ba shi laban aikin jama'a in ba kuma ta ba wancan karatun namu na baya ba ma ya ba da ƙarfi ne dangane da cewa duk abin da kafiri yayi ana rubutawa an gani inna la nudi'u ajra man ahsana amala wanda duk ya kyautata aiki Allah ya ce ba zai tozarta wannan aikin ba sai ya rubuta to rubutawa daban karbi daban don haka sai a rubuta amma ba za a karba a bashi laba ba saboda ba shi da sharaɗin a karba a bashi laba shine imani to idan yi musulunta tunda dama aikin yana nan rubutacce to sai a bawo sai a bashi laban shi qala sindi babban malamin sunna da hadisi hayatuddin sindi yake cewa hadha alhadith wannan ainihin hadisi ya dullu ala anna hasanatul kafiri mawqufa in aslama tuqbal wa illa turad wannan hadisi kararo yana nuna mana dukkan ayyukan alherai da kafiri ya aikata waɗannan ayyuka suna nan an dakatar da karɓansu idan ya musulunta sai a karɓa idan kuwa ya mutu bai musulunta ba sai a mayar da wannan aiki la marduda ba wai ban asalin aikin dama an yi watsi da shi ba sai dai ban shi bai cancanta a karɓa ba don ba shi da imani wa ala hadha to a karkashin haka fa nahu qawlihi ta'ala kamar magana da Allah yake cewa wallazina kafaru a'maluhum kasarabin wadanda sun kafir cewa Allah ayyukan su kamar kawalwalliya ne ina ma'anar wannan aya ita ce kawalwalliya ita ce yadda kake gani kamar yanzu a zamanance idan kana tafiya a kwalta rana ta rana sai ka rinka hangen ruwa a tsakiyar wata kwalta can nesa ba ruwa ba ne haske ne na rana ya haɗu da hasken tsandauri shi yasa ko lokacin da ba kwalta mutanen ba sukan gani shi yasa tun zamanin da da ayoyi suka sauka ba kwaltar bace amma sai aka fahimci abu da inda rana ta haska tsandauri to sai wurin sai rinka sheki sai a ga kamar ruwa to me jin kishi a lokacin da ya hangi wannan wurin sai rinka haɗewa wu da ganin cewa zai samu ruwa idan ya je can hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai ya je sai gaba komai sai kuma ya sake hangen wata a gaba ita ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai ya same ta ba komai a gaba don haka wannan awar da take cewa ayyukan kafirai to kamar kawalwan ne mahmulun alaman mata alal kufri za a fassara ta da cewa duk kafirin da ya mutu akan kafirci to shine aikin shi zai zama kamar kawalwalliya ga ayyuka ya aikata burjik na alheri a duniya sai ya isa lahira yana sa rai zai samu labar sai zama ba shi da komai والظاهر أنه لا دليل على خلافه malam yace a zahiri duk wata magana da ta saba wannan ko wanda za ta nuna cewa wai ayyukan kafiri ana ɓata su ana watsi da su tun a nan duniya mutulakan ba tare da ya mutu akan kafirci ba to a zahiri wannan magana ba ta da wani dalili na haka kaga duk ayoyin da kake ji suna cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura za mu tunkari duk aikin da suka aikata sai mu sheke shi ya bi iska sai ka ce a na ayo shi ne in ya mutu akan kafirci shi ne ba a bata aikin malamin ce wa fadlullahi ta'ala awsa'u min hadha wa akthar in ka ce a yanzu kafirin kake cewa ba a rubuta aikin shi in ya musulunta kuma ya samu lada sai malamin ce falala Allah kuma ai ta ma wuce haka fiye da yadda kake zama tsammani falasti ba'a da fihi don haka ba abu ne wanda ba zai yi ba kana manyan malamai daga cikin ainihin malamai waɗanda suka fassara waɗannan aya daga cikinsu akwai hayatul dini singidin da kuma ainihin wato fassara hadisin yace wa idza baqiya ala kufrihi amma idan kafiri ya ci gaba da kafirce shi fa innahu yujaza ala fi'l alkhairat bid-dunya a nan duniya duk ayyukan shi na alheri da yake so a rinka bashi sakamako a nan duniya ya rinka samun lafiya ya rinka samun ƙarin arziki ya rinka samun promotion da ƙarin ɗaukaka faqad akhraja muslimun fi sahihihi an anas bin malik radiyallahu anhu muslim din nan da muke karatu ya fitar da wani hadisi sahihi a cikin littafin shi daga anas an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala Anas yace annabi ya ce innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha ta'amatan min ad-dunya idan kafiri ya aikata wani aikin alheri sai a ciyar da shi wani abu mai daɗi a nan duniya wa ammal mu'min shi ko mu'mini fa inna Allah yadkhiru lahu hasanatihi fil akhirah dukkanin ayyukan shi na alkhairi sai Allah ya adana mishi su har sai an je lahira wa yu'qibahu rizqan fid dunya ala ta'atihi to amma sai kuma ainihin wato arziki sai ya biyo mishi baya a nan duniya a bisa ba'a da yake wa Allah madaukakin sarki ina fata an gano malam ce wa qad sabaqa anifan dhikru ikhtilaf al ulama fi tawjih hadha al hadith wa anna as sawaba annahu ala zahirihi min anna ma amilahu ash-shakhs fi hal kufrihi min al khawrat yu'jaru alayhi wa ma aba dhalika min al aqwal fa innaha marduda bin nass al wadih bin nusus al wadiha fatanabba malam yana ƙara tabbatar da maganar ne cewa gaskiya an kafiri aiki ana rubutawa amma magana a karɓa a duwa shi to sai in ya tabbata ya yi imani sannan ainihin karɓe da duwa zai tabbata wannan yana daga cikin karatuttukan da muke ɗauka a wannan hadisi bayanu fadli hadha sahabiyyul jalil wannan sahabi yana da girma matuƙa ƙwarai da gaske wani sahabi kenan hakimu dan hizab haifu jabalahu Allah ta'ala ala tiba'in jamila shi kadai ne wanda a tarihi aka taɓa haihuwar shi a cikin Ka'aba a cikin Ka'aba shi aka haife shi shi kadai ne a tarihin Larabawa kaf hakimu dan hisab to Allah madaukakin sarki ya dabi'ance shi da dabi'u na gari irin waɗannan dabi'u kyawawa wa akhlaqin hamida da kyawawan halaye da adhu akhiran ila atinaqil islam karshe sai ya ainihin kai da shiga musulunci فلما أخبره صلى الله عليه وآله وسلم بأن أعماله التي أحسن بها في جاهليته مصاب عليها وعند من الله باش لاباري تيوا وأي بكارا وأن أيوك أن الناش بأك سنش دسو أجاهلية أي أنزباء باش لابنسو nazara ala nafsihi sai ya sake daukar wa kanshi alƙawari annahu la ya'malanna fil islam bi misli ma amila bihi fi jahiliyatihi min al khairat Allahu akbar bai cewa duk sadaka da yake a jahiliya ba a bashi lada duk biyayyar iyaye duk kyautatawa sadar da zumunci sai ya ce to ai yana jahiliya ma kenan yanzu ba a biya shi waɗannan ayyuka ina kuma a yanzu in ya waɗannan ayyuka na haka sai sake zabura bal zaba alaiha fa'amilahu bal zaba alaihi ya ta aikata waɗannan ayyuka har ma ya ƙari akan abubuwan da ba yake aikatawa wannan har wa yana daga cikin abubuwan da wannan hadisi yake karantawa yake karantawa bayanu fadlillahi subhanahu wa ta'ala haifu innahu la yudhi'u ajra man ahsana amala a inda ainihin wato wannan hadisi yake nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yana da ka'ida duk wanda ya aikin alheri Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da aikin shi ba walau fi hali kufrihi ko da yana kafiri Allah ba zai lalata aikin ba sai Allah ya aje aikin idza wafaqahu Allah ta'ala akhiran lil islam idan daga ƙarshe Allah ya dace da shi musulunta sai Allah ba shi ladan aikin wannan har wannan hadisi bayan fadlul islam wannan hadisi yana bayyana musulunci addini ne mai daraja haifu abad barakatuhu ala ma sadara qablahu min al khairat yayin da mutum ya musulunta albarkan musulunci sai ta koma ta waiwayi ayyukan da ya aikata na alheri faqubila bi sababihi saboda albarka ya karba addinin musulunci sai a karba wallahu ta'ala a'lam bis-sawab wa ilayhi al-murji wal ma'ab wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel malam yace wa haddathana hasan bin al-alwabi wa abd ibn humayd qala al-hulwani haddathana wa qala abd حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن عزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنف بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير wannan hadisi imam muslim ya samo shi daga malaman shi guda biyu malam hassan dan aliyu dan muhammad al-huzali abu ali al-hallal an fi sanin shi da malam hassan al-hulwani ina fata an gane wannan malamin yana ɗaya daga cikin malaman imamu muslim a cikin wannan hadisi malami na biyu shine al-imamu abd dan umayd dan nasar al-kisi abu muhammadin shine malamin imamu muslim na biyu a cikin wannan hadisi to kamar yadda na sha faɗa mana da imamu muslim ya zo sai ya dubi su biyu so karantar da shi hadisin amma kowane ɗaya daga cikin su biyun yana da nashi salon wajen riwaya قال الحلواني مالا حسن ديزو تشواي حدثنا حدثنا وقال عبد شيك الامام عبد دان حميد تشواي حدثني يعقوب كتواي wannan ya kawo bisigatul jami'i wannan bisigatul mufrad haddathani ita ce kalmar da Abdul dan Humayd ya amfani da ita ce haddathani Yaqub to malaman hadisi suka ce akwai bambanci tsakanin haddasana da haddasani idan ka ji ɗalibi ya ce haddasani to shi kaɗai ne ya karɓi hadisin a lokacin da ya karɓa a wurin malami idan kuwa ka ji ya ce haddasana to ya karɓi hadisin shi da wani ne daga cikin ainihin ɗalibai yan uwan shi don haka sai imamu muslim yake cewa wa huwa ibnu ibrahim ibn sa'd shi wannan malami malamin malamin imam malamin malaman imam muslim kun ga su da suka tashi me suka ce wannan yace haddathana yaqub wannan yace haddathani yaqub go to yaqub wa sai muslim yace wato yaqub dan ibrahim dan sa'ad kun san mun tsaya mun tattauna ire-iren wannan a baya malamin sai imam muslim ya ce haddathani wannan ya ce haddathana yaqub kai muslim ka sanya aqubu dan ibrahim dan sa'ad amma a tsari na ilimi muslim ba zai zo ya ce haddathani yaqub ibn ibrahim ibn sa'ad ba dole sai ya faɗi yadda suka faɗa mishi amma sai ce wato malam yaqub dan ibrahim dan sa'ad ina fata an gane jikan abdurrahman dan auf ne ko tattaba kunnan abdurrahman dan auf sai yake cewa haddasana abi shi ko malam yaqub yace mahaifina ya ba mu hadisi wato mahaifin shi malamin hadisi ne to ya karantar da shi wannan hadisi tare da wasu dan haka yace haddasana abi mahaifin nashi sunan shi Ibrahim dan Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf an gane kaga malamin Imam Muslim wa kenan ga Abdurrahman dan Auf dan jika dan jikan Abdurrahman dan Auf dan Abdurrahman dan Auf sunan shi Ibrahim da ya fi sai ya sanya wa dan Sa'ad kaga Sa'ad dan Ibrahim dan Abdurrahman to kaga Sa'ad shine jikan Abdurrahman dan Auf ha to Ibrahim Ibrahim shine tattaba kuma shine dan jika ko to malamin imamin muslim shi kuma yaqubu da Hausa malamin malaman imamu muslim shi kuma dan tattaba kunne shine ba yake yake cewa biyi eh wato Hausa ta kone ba ta rubutuwa ina ba ta an gano Allah madaukakin sarki ya taimaka yake cewa an salih daga ainihin nashi malamin mai suna salihu dan kaisan mutumin madina ne abu muhammad ko kuma abul haris malam salih dan kaisan yake cewa an ibn shihab ya karbo daga al-imam ibn shihab az-zuhri qala ibn shihab az-zuhri yace qala akhbarani urwa ibn zubair urwa dan zubair ya ba ni labari anna hakim ibn hizam akhbarahu wallahi hakim dan hizam ya ba shi labari annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi hakimu dan hizam ne yace manzon Allah ai rasulullah bima'ana ya rasulullah ya manzon Allah ara'aita umuran kuntu atahannafu biha fil jahiliya wasu ibadoji ne da nake yin su a jahiliya min sadaqatin tun daga sadaka aw ataqatin ko yan tabawa aw silatu rahimin ko sabar da zumunci a fiha ajrun akwai lada waɗannan abubuwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال الله أسلمت على ما أسلفت من خير أو كمسلمت لي أبسا دكا الهيرو بك قباتر وأي أكنس كمسلمت كما ننبع الهيران ككب yanzu annabi ya bashi la amsa amma amsar ta fi faɗi fiye da abin ma da ya tambaya domin duk wani alheri da ka aikata gaba ɗaya da wannan ɗin da makamantansu dukkansu gaba ɗaya da ka tashi musulunta ka musulunta ne tare da waɗannan abubuwan naka قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد إمام مسلم سيساك قرارو ومن حديث irin waccan hanyar dai sai dai kawai an dan samu bambanci ne a inda ainihin anan kaga dukkan waɗannan malaman nashi da Ishaq dan Ibrahim da Abdullah Humaydin sai suka ce akhbarana Abdurrazzaq a daidai lokacin da a cikin wancan isnadin babu ainihin Abdurrazzaq babu kuma ainihin Ma'mar ina fata an gano سيتي حول السند وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أكوي حاب أنا أقول wanda yake bayyana hawala sanad wato imam muslim zai sake kawo wannan hadisin wata hanya daban akhbarana abu muawiya haddathana hisham ibn urwa an abihi an hakim ibn hizam kaji wannan hanyar ba irin ta dace da waccan ba sai dai akwai inda suke da kama amma a cikin wannan an samu riwaya al imam abu muawiya wato malam muhammad dan khazim ibn barir mutumin kasar kufa ina fata an gane amma dai a cikin ta ita ma daga hakimu dan hizam din ce قال qala hakim yace kuntu ya rasulullah nace ya manzon Allah ashwa'a kuntu af'aluha fil jahiliya ayyuka ne nake yin su a cikin jahiliya qala sai ainihin qala hisham hisham yace ya'ani atabarraru biha wato ina biyayya da su ina bin Allah ina bin iyaye ina bin dangi ko an fahimta shine birru ayyuka ne na alheri nake yi فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما زن الله يتي أسلمت على ما أسلفت لما أسلفت لك من الخير أي كمسلمت أترقش دوس الهير ودندك قباتر قلت سينتي فوالله ما أبأ شيئا صنعته في الجاهلية تكتن بهك نما الأمر أشيء إنا جاهلية ما نرى أيك هنا سامل أبنسو دون أبدنك أجاهلية إلا fa'altu fil islam mislahu to a musulunci na zan zo aikata ire-iren waɗannan ayyuka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن إذان أعتق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بعير ثم أعتق في الإسلام مئة رقبة وحمل على مئة بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر النحو حديثهم a cikin wannan riwaya al-Imam Muslim ya samu ta daga malamin shi al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba wato Abdullah dan Muhammad dan Abi Shayba shi ku ainihin yake cewa haddasana Abdullah ibn Numair malamin mu mai suna Abdullah dan Numair al-Hamdani mutumin Kufa ya ba mu hadisi an Hisham ibn Urwa ya karɓo wannan hadisi daga nashi malamin Hisham ibn Urwa an abihi shi kuwa karbo daga mahaifin shi an hakim ibn izan a'taka fil jahiliya mi'at raqaba lamma hakim dan izan a jahiliya ya yantar da mi'at raqaba ya yantar da ainihin bayi ɗari jama'a kun ji balarabe bai saurowa ba wallahu ta'ala a'lam na daga cikin dalilai da malamai suka faɗi Allah ya aiko da manzanci na ƙarshe a duniya a cikin larabawa shine larabawa a ɗabi'arsu suna da wasu ɗabi'u waɗanda sun sha bamban da kowa a duniya na farko dai suna da alheri balarabu ba shi da ruwa balarabu bai da ganin ƙyashi sannan balarabu bai da tsoro balarabe kuma yana da najida yana da kai gudunmawa da ire-iren waɗannan halaye da Allah maɗaukakin sauki ya tashi sai ya dubi wasu ɗabi'u kuma da larabawa suke da suna aibi sai ya wanke zuciyar manzon Allah daga su to sai manzon Allah ya wayi gari a cikin halittun Allah gaba ɗaya sai Allah ya fitar da shi a cikin halitta mafi ɗaukaka ita ce mutum laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim sannan kuma wa laqad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahri dan adam shi yafi kowa daraja a cikin halittun Allah shi yafi kowa kyan kira da kyan duri a cikin waɗannan mutane su ne ɗan adam waɗannan halittu su ne ɗayan adam da suka fi kowa daraja da kyan ƙira da asali sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya dube mutanen da yake tun a jahiliya an yabe su da wasu kyawawan halaye daga ciki akwai alheri duk abin da wata kabila take alfahari da shi na shegantaka lalata zina cin amana ƙarya su kuma aibi ne a wurinsu sarki ya tabbata ga Allah ta haka sai annabi ya fito a cikin waɗannan mutanen ku tuna hadisin abu sufyan hadisin huraqal farko farkon sahihul bukhari kitabu badil wahyi da aka tattaro su su ne fatake mutanen makka sun je ƙasar sham sarki hirakal ya ce cikinku da kuka zo daga ƙasar laraba garin makka wane ne ya fi kusancin dangantaka da wannan mutum da ya ce shi annabi ne abu su shi ce shi ne sai ce matso sai tsaye da shi a gaban shi zai ce sauran a yi musu sahu sahu a bayan shi sai ce wa kafintan shi kai eh ka faɗa waɗannan jama'a zan tambayi wannan mutum tambayoyi game da labarin wannan annabi ka gaya musu cewa idan ya faɗa min ƙarya to su ƙaryata shi Abu Sufyan ya ce tun da yake bai taɓa samun kanshi a kunci irin wannan ba shine ga dama ta samu zai je ya ɓata annabi a wurin makiya amma an ɗaure shi da cewa in yayi ƙarya to su ƙaryata shi kenan yanzu labarin ƙarya zai tabbata tun daga cikin gida har ƙasar waje kenan shi yasa ahli sunna ku daina ƙarya ku tsaya wa gaskiya sai dai fa wannan na daga cikin tarbiyyar da sai an yi gwagwagwa tukuna saboda malamai ne na ahli sunna a Najeriya ba su saki baki su yi ƙarya to malami yayi ƙarya kuma fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ahli sunna yayi ƙarya wajen kafa hujja magana ba ta cikin littafi yace akwai ta in an matsa ya kawo ya ce to za a kure shi ne to shi don Allah yake karatun shi yawa kun fahimci wannan waɗannan kyawawan ɗabi'u na mutanen larabawa jama'a sai Allah maɗaukakin sarki sai ya aiko annabi da su to sai annabi kuma sai ya fi kowa kyan hali kai ka ji ba bayi ɗari sannan wa hamala ala mi'ati ba'irin yayo lodin kayan abinci ya dora wa raƙuma ɗari ya ce a je a raba wa mutane da raƙuman da abin da ke kansu wannan abin da ya a jahiliya kenan shine yake tambayar manzon Allah akwai labarin gidan musulunta manzo Allah yace mishi akwai baba sai yace ma balla summa a'taqa fil islam mi'ata raqaba to a musulunci ma sai sake samun bayi ɗari ya yanta wa hamala ala mi'ati ba'ir ya sake lodin kayan abinci da suturu kan raƙuma guda ɗari ya ainihin ba da su sadaka summa ata nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya je wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce fa zakara nahwa hadithihim shi ma malam abdullahi dan numair an fahimta sai ya ambaci irin riwayoyin waɗancan shine gashi yake cewa abdamiru da abdullahi bin numair ai zakara abdullahi nahwa hadisi nahwa hadisi baqi menene arwatu sabiti kamar yadda kaji sauran wancan hadisin ko abdullahi dan numair a cikin wannan tashi riwaya shi ma da ya tashi sai ambaci tashi riwaya kamar waɗancan ne amma tashi kuma ta zo da ƙarin bayyana abubuwan da wannan bawan Allah ya yi raƙumi ɗari da kawon shi bawi ɗari ya ‘yantar da su an fahimta jama'a shi yasa balaraban ƙauye da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji wa'azi ya ji karatu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ainihin musuluntar da shi ya ɗauki raguna guda ɗari ya bashi Allahu akbar da ya zo babalar ƙauyensu wato ƙofar garin sai ya ihu mutane suka fito malaka lafiya yace lafiya kalau izhabu fa aslimu inda muhammadin fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqr yace ku zo ku karba addinin musulunci wurin muhammadu muhammadu yana kyauta kyauta irin ta mutumin da baya tsoron talauci yace ku duba musulunta ne daban tauro sai yace ga raguna raguna ɗari su ne tsarabata yace ku je ku musulun da ba ku ga alheri ma qala la laula shahadatu kamat la'uhu na'am hakan waƙan shi suka ce manzon Allah an baban ashhadu an la ilaha ba suka ce ma kala la bawa cewa la laula shahadatu kai baban la ilaha illallah da yake cewa ba kanat la'uhu na'am la din shi ma za ta zama na'am ce amma saboda kalmar shahada dole sai an yi nafi sannan ai isbati to nan ne kawai annabi yake cewa la yanzu yanzu nan wata ta sako mishi mawafi ya sanya shi sabo ya fito yana murna da shi sai na sahabi ya kiyar da Allah ina son wannan mayafi manzo Allah ya ce sai ce zauna sai ya shiga gida sai je sai ya cire sai ya kawo mishi kafin ya dawo sahabbai sun fara zargin shi kana da an kawo mai sabon mayafi ya sa ina jin daɗi amma kuma kake kaza kaza kaza yace wallahi na karba ne don in min likafani da shi saboda ya sa a jikin shi zufa jikin shi da albarka jikin shi ta taba shi ne nake fatan ya zama abin da ba a lullube ni in je in fuskanci ubangiji na Allahu akbar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah jarumi ne an gane haka sai ku duba yana daga cikin maganar da kullum nake goya muku yanzu transition ne ake yi ana samar ana son a samar da wani sauyi ne ana son a canza tunanin matasa ne domin nan gaba a samu malaman ahlus sunna na gaskiya waɗanda yake ba za su malanta ne da nufin tara kuɗi ba a sai dai su samu kuɗin su wa malanta hidima ba za su mai da addini ne ya zama nan ce maciyarsu ba sai dai shi addinin su hidimta mishi da abin da suka samu wannan irin malantar haka annabi ya ta haka sahabbai suka yi ta sallallahu alaihi wasallam anan kurkusa haka su dan godiyo suka yi ta to abubuwa sai suka zo suka rikice al'amura sai suka dauki wani salo daban har aka kai in ba tsiraru daga cikin malaman ahlus sunna da muka gani a ƙasar nan ba kai ba za ka iya gane waɗanne ne suke yin addini don Allah waɗanne ne suke yi ba don Allah ba so da haka matasa wajibi ne ku tarbiyantu da tarbiyya ta alheri da kyautatawa addini da sadaukarwa addini da yin addini babu kasala ba ja da baya amma wallahi idan ba haka ba ko ka rike wannan maganar daga nan zuwa shekara hamsin Allah ya raka za ka rena kanka ka yi duk abin da za ka yi ba dai boko ba ka yi boko aikin gwamnati ka yi siyasa ka yi neman kuɗi ka yi komai ka yi amma ya zama cikin rayuwarka ta minus khidmatu sunnati rasulillah babu hidima ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka zo ka tara kuɗin za zama maka fitina za ka tara certificate ɗin zai zama maka rikici za ka zo ka tara mukaman za su zama maka fitina duk abin da ka tara wallahi al'azu saboda ka duk abin da za ka yi wallahi ka yi hidima ga wannan addini da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi ba za ka taɓa yin nadama ba wani babban malami ne al-imam al-allamatu shahru satani ya rubuta littafai cewa a duniya daga cikin da wani kusan su almilal wani ya rasu a cikin karni na shida hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara ɗari biyar da arba'in da bakwai malam muhammad dan abdulkarim dan abubakar dan ahmad shaharu satabu babban malami ne ya yi karatun boko ya karanta philosophy ya karanta logic psychology duk waɗannan logistics duk wannan rudani ya yi su ya iya lugha ya iya falsafa ya iya aikin jarida ya iya fassara ya iya tattara da tace labarai duka wayi ƙarshe me ya faru sai ce har yanzu bai samu natsuwa ba har yanzu yana cikin damuwa sai dai ce mishi ai da ka karanta kaza sai ce nayi ai da ka yi tarihin course kaza ai ce nayi certificate kaza ai ce nayi kaza zai ce ni professor ne anan duka abin shi ne zai na cewa laqad tuftil ma'ahida kullaha yace ka duk wani institute of education duk wata jami'a duk wani taron ƙara juna ilimi duk wani faɗi tashi duka mun je mun yi lacca an yi seminar an yi paper presentation duka mun yi duka laqad tuftul ma'ahid kullaha wa sawwartu tarafi baina tilka al-ma'alimi yace duk wannan karatun nayi nazarin shi falam ura illa wadi'an kafa ha'iri yace amma yanzu gashi na tsufa cikin tagumi da rudani da damuwa har yanzu na kasa samun natsuwa amma baka duba ya kai ga rubuta wannan littafi al-milal wal nihal yana tarihin kungiyoyi addinai tariku mazhabobi ra'ayoyi babban littafi gashi mujalladi biyu ko uku ya rubuta littafai sai malami ahlus sunna sai ba shi ansa yace la'allaka ahmalta tawafa bi ma'hadir rasul wa man laqahu min kulli alimi yace ne ya duk karatutukan da kai duka digirori da kai duka duk wani seminar paper presentation duka an je ingila duka kaje duka amma me yasa yanzu kake rudani yace me wa makaranta ɗaya ce baka shiga ba wa baka shiga makarantar manzon Allah ba baka yi hadisan manzon Allah hidima ba me yiwuwa baka shiga makarantar da ake biya karatu karatun manzon Allah ba لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما حار من يقضى بحبل محمد ولست تراه قارئا سن طارئ yace wallahi da ka shiga makarantar manzon Allah ba ka shiga da ake karatun hadisan manzon Allah wallahi yanzu tsufa ya kama ka ba za ka zauna cikin tagumi ba kasunan sun tara kuɗi suna da manyan kamfanoni suna da kai komai da kake tunani na duniya suna da shi amma ba sa iya bacci sai an yi musu allura tun ana yi musu allura sun koma su suke wa kansu saboda likitan ya gaji eh likitan zai zai zauna yana jiran shi sai ya yi shawara zai yi bacci tukuna sannan sai ce a zo a yi mai to likitan ya gaji sai likita ya ce bari in koya maka kai wani yana hira caka sirinjin allura a jikin jijiyar shi yana shirin da ya gama hira kawai sai tsira sai bacci ya dauke shi multimillionaire kai idan ka san haka za ka fitini kanka cewa sai ka samu certificate kaza ka iya qur'ani ka iya hadisi ka iya fiqh ka san addinin musulunci allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub kai da kake cewa kai karatu karatun da kai yana da alaka da manzon Allah hadisai ka karanta ingantattu ka san ma'anonin su kana aiki da sunna ko ka bata rayuwarka ga sunan zaka je ka same su a jami'ar Ahmadu Bello a jami'ar Danfodiyo a jami'ar Ina kowace jami'a zaka same su a duniya za a ce maka profesa ne shi a lugha shine kaza shine kaza profesa ne a falsafa duka su gama hayaniya amma sai gan shi a cikin rudani kullum sai gan shi a gigice yara suna tonon shi prof yana wani haka kamar yar bebi ya ruɗe saboda babu sunna a cikin shi something is missing shine yace la'allaka ahmalta tawafa bima hajar rasuli ne wa duk karatun da kai ka rabu da karatun manzon Allah ne baka yi na manzon Allah ba so da haka kowannen ku ya duba jama'a a cikin illoli da kake zuwa kana koyo a cikin karatutuka da kake da su ya kake game da alqur'ani hadisi sahihi ya zo cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah yake da zaran an ajabawa sai mala'iku zai tashe shi da za su ce da shi man rabbuka wa ubangijinka wa ma ilmuka bi hadha ar-rajuli mutumin nan da aka aiko muku me ka sani game da shi wa ma amaluka wani aiki kai jama'a ka iya karatun alquran duniya ce take fuskarka professors guda nawa kaga sun mutu masu kudi guda nawa kaga sun mutu masu sarauta guda nawa kaga sun mutu to mutuwa wannan tana kan kowa professor ne kai ko alaramma amma kar ka sake mutuwa ta same ka irin yadda ta samu Abdul Karim Shahru Satabu ya tsufa ne yana dadda zai mutu yace wallahi a ruɗa yake Imamul Haramaini ya zo mutuwa ne yake cewa ya shiga uku ya lalace yace bai san irin tauhidin da zai haɗu da Allah da shi ba haka cewa kai kuma babban malami yace to inna ma ana ala aqidati ajaiz ne sabur sai dai ce imanin mu daya da irin matan nan masu kasa gyada a bakin hanya sun karatu ba amma da yake karatun sun zama ba na manzon Allah suka yi ba so da ku kiyaye haka ga ba sunan kuna da su a kasar ya iya tafsiri ya iya kaza ya bi ya iya wani rudani ka amma kuma abin da yake damun shi shine ya zai ya tara kuɗi yana da kuɗaɗen amma ya zai ya ƙara tara kuɗi da ya gani ne ke tsuma yake bari ya ladabin duk da zai dan ya samu kuɗi har yanzu bai gamsu ba saboda me saboda bai karatu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka matasa mu ba karatu kawai muke kiran ku kuyi ba amma muna cewa ku yi karatu karatu irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ku samu tarbiyya irin tarbiyya ta malaman sunna waɗanda yake duk abin da suke yi lahira suke nema ta ginu abin da suka samu a nan duniya suna gina rahila ne wattabi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka Allah bai ce kakka nima a nan duniya ba amma sharaɗin farko ka nemi halal in ka nema kuma ka yi ƙoƙarin gina lahira da abin da ka samu ɗin a nan sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah jama'ar musulmi kun ji ainihin waɗannan karatuttuka don haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu imam muslim ya ce babu wujubi sidqil imani wa ikhlasihi babu wujubi sidqil imani wa ikhlasihi babin da ke bayani akan wajabcin gaskiyar imani kana da imani to ka tabbatar wa da Allah ka tabbatar wa da al'umman musulmi cewa imaninka da gaske ne kana da ikhlasi to ka tabbatar da gaskiyar ikhlasin ka ya zama dan Allah kake yi din to dan Allah din kake yi jama'a mun fahimta yanzu wannan babu ba yana magana dangane da imani bane kadai sai dai yana magana akan ka gaskata imaninka ba yana magana akan ikhlasi bane tsarkin zuciya kadai amma yana magana akan cewa lallai ne tsarkin zuciyar ya zama na gaskiya ne da gaske an fahimta jama'a to kun ga duk waɗannan babuka suna daga cikin babuka na tarbiyya imani amma da gaske ne imani ikhlasi ina gaskiya game da ikhlasi din ya zama saboda Allah ne tsakani da Allah ne abin da ake nema kenan قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم wannan hadisi jama'a malam muslim ya samo shi ne daga malamin shi al-imamu abubakar bin abi shaiba da kuma malamin shi mai suna abdullahi dan idris dan yazid dan abdurrahman al-audi abu muhammad mutumin kufa ne allah gafarta musu baki daya wa abu muawiya malamin na uku shine al-imamu abu muawiya mun tattauna shi a can baya in ba ku manta ba wa waqi'un da al-imamu waqi'u dan jarrah sa'annan waɗannan malamai guda hudu na imamu muslim baki ɗayansu suka ce anil a'amash sun karɓo daga malamin su al'amash al'amash din ba sunan malamin bane domin ma'ana a'amash mai gindini wanda yake gani dishi dishi ko kuma ba gani da kyau sunan shi malam Sulaiman dan Mihrana to kaga yanzu a bisa ɗabi'ar imamu muslim idan ba waɗannan malamai ɗaya daga cikinsu ya bambance mishi a wajen siga ta babu hadisin ko ba sai ya bambanta amma dukkaninsu da abubakar bin abi shaiba da abdullahi ɗan idrisa da abu muawiya da wakiwa kafinsu suka ce anil a'amash daga al-imam al-a'amash an ibrahima daga ibrahima dan yazid wato ibrahim an-nakhai an alqama daga alqama dan qais an-nakhai shuna an abdullahi daga abdullahi to kun ga maganganun da muka tattauna da waɗanda suke zuwa wurin karatuttuka baki ɗaya har da karatun sunan nasa'i idan kana karatu na hadisi musamman ire-iren waɗannan manyan littattafai waɗanda suke ruwaitowa da isnadi idan ka ji almajiri mutumin kufawa ce daga abdullahi to abin da yake nufi abdullahi dan mas'ud idan almajirin ba masaru ne wato daga ƙasar masar ko kuma daga ƙasar sham in ka ya ce an abdullahi yana nufin abdullahi dan amr dan as idan almajirin madini ne in ka ya ce an abdullahi yana nufin abdullahi dan umar dan khattab idan daga basra ne in ka ya ce an abdullahi to abdullahi dan abbas yake nufi ku kiyaye wannan ka'ida ce sananniya a wurin malaman hadisi idan almajirin daga makka ne ha shi kwan ya ce abdullahi to yana nufin abdullahi dan zubairu waɗannan al'ababila sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan mas'ud abdullahi dan zubair abdullahi dan amr dan as abdullahi dan umar sowa sai abdullahi abdullahi dan mas'ud shine babba sannan sai abdullahi dan abbas abdullahi dan amr abdullahi dan umar sannan sai abdullahi dan zubair al-ababila al-khamsa sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan su takwarorin juna ne sunan su daya amma kuma sun warwatsu a waɗannan garuruka wajen yada ilimi da sunna amma da yake rabon kwado baya hawa sama shi yasa wallahi ku sadaukar da lokacin ku ku tsaya ku koyi sunna tun kuna kanana in ka girma abin duk da kake fatan ya zo zai zo insha Allah wa fi sama'i rizqukum kuma tu'aduna suka zage suka karatu aka yi posting din su kowa ya tafi je karantar da sunna ana nan sai Umar ya kafa gwamnati gagaruma sai gwamnatin ta samu kuɗi sai aka ce a fitar da duk wani wanda yake sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wata duk inda yake a rinka bin shi ana kai mishi kuɗi wannan kuɗi na menene sai a ce wannan kuɗi rabonka ne hidimar da kuka yi wa musulunci da jininku aka yi wannan musulunci wannan pension ne wannan gratuity ne wannan mene ko ma menene ma'ana ka kira shi duk abin da kai so ka kira shi odoji ne pension ne ko ma menene amma dai waɗannan bayan Allah sun sadaukar kuma Allah ya bi su da arzikin shi yasa waɗannan sahabbai ba wanda ya mutu da talauci ba wanda ya mutu da tsiya ba wanda ya mutu da kwaɗayin duniya duk waɗannan ƴan rudani da suke rudar da kai in baka yi marmaza kawo wata ba wallahi tal wallahi suna yaudara ka ne kana ɗalibin ilimi ka haddace qur'ani ka iya tafsirin shi ka iya ulumul qur'an ka san wujuhul qira'at littattafai na ka haddace a cikin bangaren qira'at manzumat guda nawa ilimin hadisi ka iya alfiya ta iraki ka haddace ta suyuti ka iya littafin taqribun nawawi ka iya nu'batul fikr ka iya waɗannan ka iya bangaren usulul fiqi bangaren duk ka iya waɗannan ilmomi a cikin littattafan hadisi yanzu baka iya daukan kowanne ka karanta a matsayin ka na ɗalibin ilimi sai su rubai ka cewa alaban matun da ka hada hadda kai marmaza ka gida gidaje kai marmaza ka samu shaguna kai marmaza ka samu kaza ana cutar da ɗaliban ahli sunna arewacin Najeriya jama'a ana ana kwaitar da su game da duniya ana tsoratar da su talauci suna yan shekara 20 30 duniya in ka fara ɗanɗana zaƙin kuɗi ba za su wadace ka ba kuma ba za ka same su ba babban mutum irin wani da wani yana da kamfanin suga yana da kamfanin yana da kamfanin kaza yana da kamfanin kaza amma yau in ya buga tatar rufin ya fadi ba zai iya bacci ba sai an yi mishi allura gobe za a waye gari duk wani sinadari bashi sai an ƙara mai kuɗi saboda sai an dawo da kuɗin da ya asara in ba haka ba zai ta faɗa da kowa mutum yana da miliyan ɗari biyar a cikin akan ɗin shi amma ya dukkan gida ta naira ɗari biyu dubu ɗari biyu sai faɗa da matar shi ya faɗa da kowa ya ruɗe ya gigice sannan har yanzu ana kwaɗaitar da ku game da falalar alaran ma kai karabu da su wayo suke maka wallahi mu dai ahli sunna da ke bin manhajin salafiya wallahi ba rawa muke maka ba wallahi wannan shawara ita malaman mu suka bamu muka zage muna yan kanana ba abin da muke laila na harin sai karatu kuma wallahi ba mu nadama ba malaman mu ba su cuce mu ba su ne sa alqabi Abubakar Muhammadu Gumi wallahi ba mu nadama ba ko misqala zarratin jama'a duk abin da muke so kuma a duniya Allah ya azurta mu da shi alhamdulillah mun yi malaman mu biyayya amma kai ka je ka haɗu da wani tsinan ne ɗan rudu ya ruɗa maka gaba ɗaya har da Qur'ani ma da yake maka tabajjuj ta zo ta rikice ya haɗa kai da ɗan siyasa da wani manyan mutane kana ta bin su wai su samu maka kujera umara ko kujera haji ana raba filaye kullum kana can ma'aikatar ayyuka har da ta watsi ka zauna nan da shegiya karo mai jambaki dama da kai nan ka zauna da wani kawali can ga dan daudu ina imanin ka zai zauna ina hadda ba za ta raya ba kuma su duniya ce wallahi rudi ne wallahi su da suka tara mu ya tsimana musu duk wani malami da ya tara kuɗi ka je ka samu yanzu bayan ya mutu an raba kuɗin ka je ka ga irin talaucin da iyalin shi suke ciki Allah ya ji ɗan Ibrahim ba mai shinkafa haka ya zaunar da ni ya nuna ƴaƴan shi Isa da Yahaya yace duk duniya ba na bure in samu kokobo amma yaran nan su karatu sai nace mishi insha Allah yaran nan sai sun yi karatu sai fashe da kuka azumin bana ina sauraron jawabin malamai na tafsiri sai na ji an ce shek Isa Sheikh Ibrahim bawa mai shinkafa a wurin tafsirin shiga sai na ce Allahu Akbar. Wallahi gama sai na ji gama amin allura sai na miƙe tsaye. Sai na ce Muhammadu Shira daga Bauchi na ce imar maza ka nemo min lamba Isa. Ya turo mini na ce kai ba za ka yi tsiya ba har abada. Har abada ba za ka yi tsiya ba insha Allah. Saboda assignment ɗin uban shi shine wannan assignment ɗin. Ba za ka yi tsiya ba. wallahi jama'a mu mun yi wasu abubakar gumu biyayya sun ce mu yi karatu ne kuma wallahi tallahi ba ma talauci kuma wallahi talauci ba ba mu tsoro san ba na jin tsoron talauci wallahi so kai karatu shine natsuwa amma wallahi da wasu sa ka ka tara kuɗi sun hada ka da wani da wani da wani dukkan ku rubu za ku yi ka je ka ga alaran ma an je wurin aikin haji ya tashi daga cikin ɗaliban ilimi ya koma cikin 'yan siyasa suna ta zole shi sun mai da shi gaula sai su ji abin su na shigantaka kai sai su Allah rahama da Allah jawo mishi aya don iska ne baya jin magana ja mishi aya wallahi ko jama'a very painful wallahi abin yana da zafi wallahi yana da ciwo su suka ka a ruda saboda kana son kuɗi ka je ka zauna tare da ɗaliban ilimi ka ji maganganu ka je ka zauna da malaman duniya ka ji karatu malami ya kawo maka littafi Allahu akbar ya ce maka ga sababbin littafai da suka fito bana ka yi nazarin kana da tambaya ina nan a gari nan da kwana biyar waɗannan su ne julasa waɗannan su ne abokan zama ma ka zauna da shi ya ɗan ya goriyan ɗari biyu ya baka ha a gabana ɗan siyasa yana wa malami shigantaka ya gan shi da jaka shafar haka sai ce malam bana wani ba gudun ragunan alhabai ne saboda kawai ana tattara musu kudaden ragunan alhazai madadin su je su yi musu layya sai su je su yi tsaraba to bana akwai wani yan bango ne da ya hana samu kuɗin na gaje kanka tara ne kuɗi da wulaƙanci ba sa ganin mutuncin ku ko kaɗan wallahi wallahi ku tsaya ku yada addini sun kafa empire ta kuɗi ku je ku kafa empire ta karatu ha ba ka jin mawaki cewa yi fatarantuwa ta kan zan iko ka ji fatara ma empire ce Allah kiyaye عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود يتي لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم yayin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su taɓa cuɗanya imaninsu da zalunci ba wannan ita ce aya ta ɗari ta tamanin da biyu cikin suratul an'am shaqqa zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan al'amari ya tsanani ga sahabban manzon Allah domin abin da suke fahimta a ayar shi ne a ce tun da kai imani baka taɓa zalunci ba sai suka ɗauki zalunci da ma'anar shi buɗaɗɗiyar ma'ana cuta rashin gaskiya ha'inci magudi ko yin wani abu wanda ba daidai ba ha waqalu sai suka ce ayyuna la yuzlimu nafsahu cikin mu wai zai tsarkake kanshi yace baya zalunta kanshi wai zai ce baya yin ba daidai ba فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمن ذن الله يتي ليس هو كما تظنون أو فسر wannan aya ba kamar yadda kuke zato ba innama huwa kama qala luqman libnihi ai kamar yadda annabi luqman ya faɗa wa dan shi ne da yace ya bunayya la tushrik billah dana karka shirka karka hada Allah da komai inna shirka la zulmun azim lalle dai shirka zalunci ne mai girma aya ta sha uku a cikin suratu luqman wannan aya ta suratul luqman annabi ya dauke ta ya fassara waccan aya ma'ana waccan aya da Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ko az-zulmu anan ash-shirk shine ya fassara ta da wannan cewa inna shirka la zulmun azim kaga wannan tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan jama'ar musulmi idan ya zama sahabbai suna yin kuskuren fassara da fahimta al-qur'ani sai annabi ya gyara musu suna jin larabci larabci garan dangan gariyar larabci amma duk da haka sukan gaza fahimtar larabcin alkur'ani wane ne kai tukuroro tukaru bakin fata waye zai ce saboda ya iya larabci zai wadatu ya ce ba bukata ainihin sunna sai ta yi mishi hidima bayan Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani ne don ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu dan haka wazifa mafi girma da Allah ya dora wa annabi dangane da alqur'ani banda karantar da alqur'ani shine kokarin fahimtar da mutane alqur'ani sai sa in suka kuskuren fassara ya gyara musu idan ya ga cewa za su yi azarbaɓi sai ya dawo da su ya ce musu a'a ba haka ake nufi ba wannan duk yana daga cikin aikin da Allah madaukakin sarki ya dora annabi sallallahu alaihi wa sallam dan haka jama'a babu wanda zai ce ya wadatu baya buƙatar sunna wajen gano fassara ta alqur'ani هذا ما يسميه الأصوليون manzilatu sunna fil islam matsayin sunna a musulunci wa manzilatu sunna tujaha alquran sunna wacce hidima take yi wa alqur'ani sunna tana ƙara fito da ma'ana alqur'ani sunna tana fassara alqur'ani sunna tana ƙara wa alqur'ani ƙarin armashi akan abubuwan da ya zo da su saboda haka duk wanda ya kafirce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kimini ya jahilce game da ita ko kuma irin shugantakar da ta samu da yawa daga cikin mutane a waɗannan yankuna namu na cewa ai hadisai rudani ne da su wallahi wayi wa kanshi jafa'i domin cewa ake waɗannan hadisai rudani ne da su hadisi ba shi da rudani ko miska da zaratin duk wani hadisi da ya ruda ka mun lamince maka kofa a buɗe take ka rubuto shi nan darul hadisi ce za mu gaya maka me ma'anar shi tukuna ma ya inganta waye ya fitar da shi me manyan malamai suka faɗi dangane da shi dan haka hadisin manzon Allah ba yi da rudani ko misqala zarati ku ta karatun maganganun wasu mutane da su ruda ku ba amma sai ku karanta maganar manzon Allah sai ku ce ta ruda ku هذا سوء الأدب تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هنا ما من ظن الله مدد أنت متنت ما أيكم الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi na Abdullah dan Mas'ud babu shakka akan cewa hadisi ne sahihi domin Bukhari ne ya fitar da shi ban da Muslim daga cikin malamai an samu al-Imam Tirmidhi da Nasa'i dukkan su sun fitar da wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ahmad dukkan sun fitar da hadisi Abu Awana da al-Imam Abu Nu'aym da Abu da Ibn Hibban dukkan sun fitar da hadisin haka ma al-Imam Tabarani da al-Imam Ibn Manda a cikin littafin shi Kitabul Iman al-imam al-bayhaqi ma ya ainihin fitar da wannan hadisi mas'ala ta biyu dangane da wannan hadisi ita ce mas'alar da take da alaka da kawo hadisin a babin malam yace wujubu sidq al-iman lallai ne imanin kai zama na gaskiya ina daga cikin alamar imanin kai zama na gaskiya ko ka rinka taka tsantsan game da imanin naka na daga cikin alamar imanin kai zama na gaskiya ya zama baka da shakka game da imanin balle a samu kana da raurawa balle a samu kana da fuska biyu ko kana da baki biyu balle a samu wata ran ka fita daga imanin kuma ka dawo yana min duk imanin ka babu gaskiya a cikin shi wa anna zalika la yakunu illa bi ijtinabi anwa'i shirk to babu yadda zaka ka zama kana da gaskiyar imani ko sai ka kaurace wa dukkanin nau'ukan shirka gaba daya karamar shirka da babba sum'a tarwa shirka tarwa da shirka ta sum'a shirka a cikin rububiyya da shirka a cikin uluhiyya da shirka a cikin al-asma' wa sifat ka karanta farko farkon littafin tafsir al-aziz al-hamid zaka ga duk bangaren da tauhidi ya shiga to kuma shirka ta biyo baya don ta ruburguza wannan tauhidi Allah shi kaɗai ne game da ayyukan shi to mushrikai sun shigo da muguwar aqida cewa a akwai ayyukan da ike mutum shi yake yin su ba Allah ba bayan Allah yana cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da ayyukan ku duk Allah ya halice ku to yake ne na biyu shirka ta shigo bangaren ibada annan ne ma shirka ta fi wasa da hankalin mushrikai ana bautawa Allah shi kadai ba abokin tarowa sai su ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida allolin yanzu duk ya ce wai ƙarya ne su guda ba haka yanzu ka ce a bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya sai ka ji wani ya ce maka a to kuma yanzu su wani da muke bauta yanzu su wani ma da muke bin su shirka muke yanzu su wani ma da ake wa kaza na'am wa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna girman kai sai kama su shine wannan girman kan da yake kama mutum abin da kake an ce maka shirka ne dan me za ka yi girman kai wannan kenan to sai malam yake cewa wa ikhlasul iman sannan sai ya zama imanin ka akwai tsarki a ciki to shine zai raba ka da samun tangarda dangane da gaskiyar imani amma ya zama imanin ka babu ikhlasi to wallahi duk inda ka tafi ka tafi zaka dawo shi yasa jama'a ku ba da muhimmanci wajen karantar da mutane imani da karantar da su aqida da musu bayani dangane da ma'anonin tauhidi tauhidi a cikin al'umma da bid'a da al'adu da shirka ta fata-fata da su to kamar mutumin da yake da gyambo ne aka ce za a wanke shi me kake tunani an taba kwashewa lafiya wajen wanke gyambo lallai ɗayan abu biyu zai faru ko dai wanki in yi wanki kaga jini yana tsatsafowa daga cikin shi ko kuma kaga wanda ake wankewan yana jin zafi duk lokacin da ɗanka yake fama da ciwon ciki za ka ɗauki sukari ne ka bashi saboda kana so ɗanka ya sha zaƙi ko maɗaci za ka bashi maɗaci za ka bashi ba don kaso ba sai don shi ne mafita ko haka duk lokacin da malaman tauhidi suka zo suna wa'azi ba wai daɗi suke ji su ce kaza shirka ba ne ko mushrikai ne ko kaza gyara ake yi fanalbita da yake kwalar bodin mota ka kana jin daɗin ƙarar yake ji amma haka ce kaɗai hanyar da za a bi a gyara saboda haka ku bari a rinka muku wa'azi akan shirka ku bari a rinka bayyana muku bid'o'i domin ku samu ku samu kyakkyawan imani ku samu nagartacce malaman islamiyya ku rinka tara ƴaƴan musulmi kuna koya musu tauhidi ku ne musu bayanin shirka domin su san su su yi tauhidi su san shirka su guje ta amma ba haka ba jama'a ina mata a shirk shirka ta kewaye ko ina mutane za ka samu suna cike da masallaci amma kowa yana da cibbi da yake kowa yana da bunka kowa yana da dan gunkin shi yake ina maganar tauhidi Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa huwa wajibul mutabaqa fi irad hadha al hadith fi abwab al iman kaji abin da yasa muslim ya kawo wannan hadisi wa minha bawan tafawut al-zulm fi afradihi wannan hadisi yana nuna mana to ashe zalunci shi kanshi to wani ya fi wani tunda daidai lokacin da sahabbai suke zaton cewa ayar da take cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin suna daukar zalunci kamar gulma kamar tsibiri ha cin dukiyar wani da abin da ya shafi zalunce zalunce waɗanda ke faruwa yau da gobe tsakanin mutane sai manzo Allah ya nuna musu abin da ake nufi da zalunci a nan shine shirka kenan ba annabi yana ce musu babu zalunci irin wanda kuke cewa ba amma abin da ake nufi da zalunci a nan shine shirka to ashe zalunci na wani ma ya fi na wani wani zaluncin ya fi wani to mafi munin zalunci shine a yi wa Allah abokin tarayya Allah madaukakin sarki kiyaye kun ji dalilin da ya sa malam ya kawo wannan hadisi a cikin ainihin wato wannan don ya bayyana maka daga cikin nau'ukan zalunci akwai wanda yake rusa imani wani iri ne shirka ومنها أن النكرة في سياق النفي تعم وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل تسمى لن يقوم زواج وتمسألة من مجمل تأتكين إلى من أصول الفقه yace to idan ka gani kira ta taso a wajen siwaki na nafi to ulumi ne ina za a fahimci ka haka a cikin wannan hadisin na kira ta zo a siwaki na nafi ina za ku fahimci haka a hadisin الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم nan ake nufi a bizulmi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wace ayar daga ciki ke ishara a wannan maganar الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم آية لقمان ya bunai ya lati shirka da zulmuna kuma abin shine na kira da sai ya biyo ta cewa lati shirka da sai zama nafi ya gabace ta dai wato abin da wannan magana take cewa kenan inna shirka la zulmun azim duk inda shirka take zalunci ne to amma ba duk inda zalunci yake shirka ba sai sa ibnu kafirin da ya kawo waccan aya ta bakara da Allah yake cewa wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalimai sai ibnu kafirin yake kai mun gode Allah ba Allah ya juya hannun agogon ba ya ce wa zalimuna humul kafiruna yace to da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk inda kafiri yake to azzalimi ne amma ba duk inda azzalimi yake kafiri ba kun ji inda Allah ya rufa asiri ibnu kafirin shi ka wannan fa'ida na'am ya tattauna wannan mas'ala sosai saboda tana da alaka ka tsaya ka fahimci hadisin domin kullun ina nuna mana muhimmancin lughal arabiyya wajen fahimta alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka al-Imam Muslim yake cewa an-nahwu wan lughatu haqqu man talab fa hudna ar-rijal la min al-kutub nahwu da fannoni na harshen larabci balaga da adab da sauran dukansu dole ne ga duk wanda ke koyon ilimi dole ne kana koyon ilimi dole ka koyi larabci sai ka iya nahau nahau ingantacce ka iya sarf ingantacce sannan karka yaudari wallahi kada ka sake ka yaudaru ai ka gama haya islam ai kana da diploma ai ka yi NCE ai kana da digiri duk ka yaudaru ka bi malaman soro ka iya littattafai na lugha iyawa iyawa ta hakika sannan ka je wurin malamai na ahlus sunna su maka jagorancin waɗannan littattafai ne na lugha aka rubuta su domin su jagorancin a yi wa ƙur'ani da sunna ingantacciyar fahimta ba don kuma saboda yadda bid'a ta shigo cikin fikihu bid'a ta shiga cikin aƙida bid'o'i sun shiga cikin lughar arabiya birjik duba tafsirin zamakhshari al-kashaf shi kanshi marubucin dan bid'a ne tun daga aqidar shi tukuna har diddigen kafar shi haka waɗannan bidiyoyi sun rinka bayyana a cikin littattafan shi da yake ainihin rubutawa na lugha a cikin tafsirin shi da sauransu Allah madaukakin sarki ya taimake mu musamman malamin sake ɗauko wata matsala cewa har wayo wannan hadisi yana nuna idan aka samu doka ta zo ta umumi sai aka samu wata doka ta zo ta rage wa wannan magana mai faɗi to ni za a koma zuwa ga abin da ya koma ya tsinke din ne shine shirka zalunci ce amma dangane da zalunci fa ba a ce duk zalunci shirka ba a ƙarƙashin haka duk inda ka ga shirka sai ka ce ka ga zalunci duk inda ka ga shirka sai ka ce an yi zalunci amma ba za ka ce duk inda zalunci yake to akwai shirka a wurin sannan idan nassu ya zo mujmal a dunkule idan wani nassu ya zo ya bayyana to dole a koma kan mubayyan din waɗannan ayoyin guda biyu ɗaya mujmala ce ita ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin kalmar zalunci da ta zo a cikin wannan aya dunkulallen magana ce wani irin zalunci sai waccan ta zo mubayyanan mufassaran cewa inna shirka la zulmun azim don haka duk inda aka samu irin wannan a Qur'ani to dole ne a ɗauki ɓangaren ayar da ta zo a fassare sai a fassara waccan da ta zo a dunkule wannan yana daga cikin ilmomin malaman salaf wanda suka sha bamban da ilmomin khalaf ɗan ruɗani da mutaakhirina su ne waɗanda in ya ɗauki aya ɗaya ya rike zai ce Allah ya ce man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna haka duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba kafiri ne idan haka ce mishi a to a tsaya a dubi wasu ayoyi na alqur'ani a dubi waɗansu hadisai sai ce to qur'ani kuma kuke cewa yanzu bai isar ba sabu ayi hadisin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna sai ka ji ya ce wannan wannan hadisi kuma za ku bukata bayan Allah da ayoyin shi kaga gaba ɗaya bace so da haka ku yi kokari abin da ya ja mana waɗannan musibu suka yi yawa a ƙasar nan tamu jama'a shine karantar da ilimi na ta kalidanci ai ta karantar da mutum risala ai ta karantar da shi bulugul marami da minhajul muslim ba za a karantar da shi ya kware game da ulumul ala ba ba za a koyar da shi ilmin mustalahul hadith ilimin usulul fiqh da sauransu duk sai an zauna an karantar duk wata shortcut da kake gani wallahi ka yanke ta ka tsaya ka yi ilimi kawai Allah ya nufi za ka yi malanta ka yi amma wai kai mun mazo so kake a sauri a zuwa maka za ka je za ku yi muƙabala a za a je za a yi jarabawa ne za a ɗauke ka limamin juma'a saboda ana kawo ragon lauya masallacin duk waɗannan abubuwan su ne suka ruɗa waɗannan matasa ga sunan Allah ya albarkaci jama'a ta ahlus sunna da matasa bawa a Najeriya amma duk garin da ka je sai ka samu kawai an saka su a rudu ne wani ne zai zauna kawai ya ji wayo na garin tafsirin Hausa ya saurari wani ya saurari wani kawai shi ke ne zai ne musu tafsiri wai sai rudu kan shi cewa wai shi malamin su ne in ka ce musu ulumul ala ana koya muku ilimin lughal arabiyya ana koya muku ilimin aqida da tauhidi ana koya muku musalul hadith ana koya muku jarh wa ta'dil usulul fiqh yara waɗannan sai su waɗannan malamin su ma ya ce waɗannan ilimin rigima ne saboda ba zai iya karantarwa ba don ya wuta ruhu shi ma yana yaro bai je ya koya ba to kuma waɗannan ilmomin kamar keke ne ka ga in ka suke ba ka iya keke kana ƙarami ba Allah ya kiyaye kana tahowa za a gane ka na eh wannan ya zo na ya lasu na haihu eh amma wacin ta farko ita ce za ta zama na ce wace
Allah ne na amadu wa ya galibi ma imanin wani tantan shi ne na farkon eh na farkon shi ne dan saurara tauraron na farko ayar farko ita ce daidai allazi na ramanu wa lam yalbisu imanahum yawa eh bi zulmi haka ne eh shine ranar na haihu shine la tushrik billah shine nahayi ne haka ne to mun ga fara gaba ɗayan mu shi yasa sai ku dinga sadakarwa wato ku daina tsoro shine majalisi ne na na ta'alimi majalisi ne na koyon ilimi ba ba Allah karatu bane ne na fata an gane idza bahaltu an shay'in nabbihi alai na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am sannan sai kuma ne yake cewa wa minha anna al-lafza yu'malu ala khilaf zahirihi li maslahati daf'i at-ta'arudi ana iya fassara wani lafazi da yazo a cikin ainihin alqur'ani ko a cikin hadisi saboda wata maslaha ta tsoron karo idan aka ga wani nasi da wani nasi zai yi karo to sai a dubi ɗaya daga cikin nasoshin sai a bashi wata fassara wadda ta fi dacewa da wannan yanayi saboda tsoron karo ومنها أن المعاصي لا تسمى شركا سنوانا حديث يانون سورا سابن الله بباشر